الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na taujihul qira'atil mutawatira wa shadda bil ulumil lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda cin nan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 146 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya to za mu tashi ne a cikin suratul a'la kenan wanda aka ce masabbi hisma rabbikal a'la kafin mu shiga cikin wannan sura za mu ɗan yi bayani a can cikin suratul takwir inda muka ce aljawaril kunnas malamai sun fassara alkunnas su ne masu haske masu bayyana tunda alkunnas masu koyuwa ne mun gane ko yawuwa to Allah ce sabbi hisma rabbikal a'la kai tasbihi da gode ma ubangijinka mafi daukaka domin al'a'la mafi daukaka mun gane ko ko madaukaki don irin daukaka ta Allah babu jinsinta walantana a samu mafi daukaka mun gane ko yawwa to wannan sura ta bude da umurni da aima Allah tasbihi ita ko suratul jumu'a da suratul taghabun sun bude da fi'li mudari yusabbihu lillahi ana ma Allah tasbihi kenan yanzu da gaba ita ko suratul hadid da hashr da safi sun bude da sabbaha sai dai hadid sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard sauran kuma da hashr da gawa ma fil ard suna nuna an yi kina an yi yanzu ma ana yi zuwa gaba za a yi kuma an yi umarni a yi ko kayi ba kai ba za a yi ma Allah tasbihi a wannan kuma ya nuna sarki ya tabbata ga Allah ba yana nuna ana tsarkake Allah ba allazi khalaqa fa sawwa Allah shine wanda ya halitta ya daidaita halitta wallazi qaddara Allah shine ya kaddara an gane ko nan wawun ba tare da akwai wani Allah daban ba sifofin ne da sun ka canza shi yasa da ayyukan shi yasa an kawo wawun wallazi qaddara fahada Allah shine ya kaddara al'amurra fahada ya shirya Imam al-Kisa'i ya karanta wallazi qadara Allah shine wanda ya kaddara babu yi madalun shadda ba duk dai ma'anar daya babu bambanci tsakankanin su muna gane ko yawwa to in muka duba cikin littafin tujuhul qira'at al-ashr bil Qur'an safha ta 301 suke cewa ita qira'a ta Kisa'i kamar inda Allah ya ce fa qadarna fa ni'mal qadiruna shi qadiruna kinnan an karanta shi da ƙadiru na daga ƙadara an ka samu shi kinan sulasi ne shi ko wato ƙaddara inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa khalaqa kulle shay'in fa qaddarahu taqdira wallazi akhraja almar'a kuma Allah shine wanda ya fitar da almar'a abin da yake cikin wato shuka wadda take cikin wurin kiyo mar'a wurin kiyo daga ra'ayuna ra'ayi kuma da ainihin ba wancan ra'ayi ba mai alhamza na ra'ayi to wuri na gaban da akwai tujihul qira'at inda Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya an gane ko kuna fifita rayuwar duniya akan ta lahira shine tu'thiruna qalu tallahi laqad atharaka Allah alaina an gane ko yawa imam abu amr ibn al-ala albasri an gane ko yawwa imamu abu amur ibn al'ala albasri yana karantawa wato abin nan bal yusirunal hayatar duniya kiran da ya'un idan an karanta wato da ya'un sai zama tumi sai zama tumi uslubil ghaibi ko yawwa shine kiran to idan muka duba bal yu'thiruna al-hayata ad-dunya imam abu amr ibn al-ala shine karanta yu'thiruna suna fifitawa to in muka dibi abin nan tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an suke cewa wato qira'ata abu amr ibn al'ala da ya ce bal yu'siruna an kafa an yi taujihin ta da siyaki a sabiq domin an ce wa ya tajannabu hal ashqa ko ba karan bane al ashqa marar rabo an gane ko shi zai nisanci wa'azi zai nisanci azzikra tunatarwa kenan kaga sai an ka ce bal yu'siruna to su al ashqa dinan ba mutum guda bane marasa arziki ake nufi arkin nan jinsiya ce بل يؤثرون الحياة الدنيا شيكو بل تؤثرون أسلوب الخطاب لأن انتقالي من الغيبة إلى الخطاب كما تشين قرآني أكويش ديتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سنتي الله يارك إذا ستمي لقد جئتم شيئا إذا بيتي لقد جاءوا مغاريكو يوا كديبة القراءات وأثرها في التفسير والأحكام صفحة الذي تقوس لتمانين دبوكي مغاريكو to sura ta gaba ita ce wato suratul ghashiya ɗaya daga cikin sunayen kiyama Allah ce hal ataka hadithul ghashiya shin labarin mai ruhuwa ya zo maka ita ce kiyama li'annaha taghshal quluba bi ahwaliha bi ahwaliha da babbali tana ruhu mu zukata da tsoro tsoro tsorocenta an gane ko Allah ce wujuhun yawma idin khashi'a wadansu fuskoki a wannan rana kaskantattu ne to in fuska ta kaskanta mai ita ya kaskanta Allah kai mu tsari amilatun za su masu aiki ne za su yi aiki kenan nasu ba kuma za su wahala Allah ce mi tasla naran hamiya an gane ku tasla za su shiga wuta kenan naran wuta hamiya mai tsananin zafi daga hamiya ne hamiya shi sama ce narun hamiya ko ba karin bane a can cikin suratul qari'a imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani da imam shu'ba rawi na asim sun karanta tusla naran hamiya za a sanya ta cikin wuta shi ko tasla za ta shiga cikin wuta ko za ta kone da wuta dama wanda shiga wuta ai zai kone da ita haka ne ko ba ka ba to sai sun ka ce to cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safa ta ɗari uku da biyu ita ce ita wato ƙira'at tusla naran hamiya an yi taujihinta da siyaƙi saboda Allah ya ce tusqa min ainin ariya kaga tusqa za a shayar da su tusla za a shigar da su dukkan su fi'ini ne mabniyun lil maf'ul shi kuma nazir inda Allah ce summal jahima salluhu ku kada cikin jahannama to salluhu daga salla ne wazanin ba guda bane amma asalin shi wato shi ko wancan tusla daga aslahu ne yuslihi ya shigar da shi wuta an gane ko yawwa ita ko qira'at tasla naran hamiya inda Allah ce alladhi yasla naran kubra zai shiga wuta wadda take mai girma kubra mafi girma ba mai girma ba domin ba a ce kabira ba Allah ce mi laisa lahum ta'amun illa min dariya ba su da abinci sai dariya kuma wani lokacin ya ce suna da wani abu ghislin wala ta'amun illa min ghislin hasr nan sai zaman tumi hasr idafi ne wani icci ne mai kayan ji malaman dole ake ce man dariya sai zaman to hasr ne idafi tunda an ce ba su da abinci sai dariya ko ya zaman to a'a nan kafiri wasu nau'i na kafirai ba su da abinci sai dariya wasu kuma suna da ghislin an gane ko wani cikin amma ce illa habiban wa gassaka la yusminu an gane ko baya sa ayi kiba wala yughni min ju'in kun bi maganin yunwa kaji abincin wuta shi yasa wadansu malamai sun kace taba tun dan nan haramun ce daga cikin abin da ke nuna haramun ce ta yi kama da abincin yan wutar jahannama la yusminu ba ta sawa ayi kiba babu wanda taba shan taba yayi kiba wala yughni min ju'in kun ba ta maganin yunwa eh da haka wanda duka cewa ta ba makaruhi ta wannan yana abin da ne sai su ce wai almubazzaranci ta to ai almubazzaranci Allah ce inna wazina kanu ikhwana shayatin duk aikin da ko an kace ka dan oshe da ai ya haramta wujuhun yawma idin na'iba wasu huskoki kuma suna cikin ni'ima Allah sai ya murce su asalin shi akwai wawun wa wujuhun yawma idin na'iba sai ba a kawo ta ba don zaka gani lisa'iha radiya game da ayyukan su sun yarda da waɗannan ayyuka na an ce wujuhun amma an rufe mutanen da kansu fi jannatin aliya ko suna cikin aljanna madaukakiya can cikin suratul haqa sai ce qutufuha daniya nan ko da ce fi jannatin aliya sai ce mi la tasma'u fiha laghiya ba kajin a cikin aljanna ya sassan magana shine la tasma'u qira'ata ibnu kasir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da ruwais wanda rawi ne na yaqub sun karanta la yusma'u fiha laghiya ya an ce la yusma'u sai zaman to la yusma'u fiha laghiyatun ni ai mata wato don ma saboda naibul fa'il ne ba ka ji a cikin ta ya sassan magana amma an ce la tasma'u fiha laghiyatan kenan kai ba ka jin ya sassan magana an yi bina'in shi lil fa'il mun gane ko yawwa masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin wannan aya sai suke cewa ita ƙira'at la yusma'u fiha laghiya ba a ji an gane ko to sun ka ce saboda ta zo ne da don mataini la yusma'u fiha laghiya sun ka ce irabinta zai dace da abubuwan da sun ka gabace ta daga cikin su kaga lisa'iha radiya ko ba ka nan bane ta dauki mi gomba to ba sani ko mun fahimta ba yawwa kuma an hankalta ma abin da ya zo bayanta bayan an yi siyaƙi a sabiq da abin da ya zo allahiq fiha ainun jariya ai jariyatun ni fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a to la yusma'u ita ce qira'a ta abin nan sannan kuma ƙira'a ta nafi almadani shi kuma ya karanta la tusma'u la tusma'u ba a ji fi halaghiya la tusma'u la tusma'u fi halaghiya tun ba a ji saboda laghiya mu'annas ne lafzi ƙira'a ta ibnu kasir da abu amr ibnu al'ala darwais la yusma'u ba a ji dukkan shi a ce laghiyatun laghiyatun an hankalta mata mu'annas ne lafzi shi sa aka ce la yusma'u can kuma hankalta mata na ɗauke da ta'un aka ce la tusma'u sauran kuma la tasma'u fiha laghiya baka jin ya sassan magana aljanna to aljanna kenan wuri ne wanda yake dadin shi ya kai dadi nan ko duniya kai kadan kace baka jin magana da ba ta bata ma da rai sai ka ji ta eh in baka ji ta ba ta radio ka ji ta ta whatsapp in baka ji ta ta whatsapp ba ka ji ta gidanka mata ka ta halbu ma misil da shigowar ka kana cikin zahi ta ƙara ma wani ai ta wuta in ba Allah ya gyara ba in kai ma sama kace sai a kama da wuta in kuma ba sama kace ba to sai ai samu sa'a aya ta karshe wadda zamu dauka inda Allah subhanahu wataala ya ce inna ilaina iyabahum kenan makoman makomasu gare mu take imam abu ja'far al-madani ya karanta inna ilaina iyabahum yayi shadda to ilaina gare mu mu kadai shi yasa yayi takdimin sa thumma inna alaina hisabahum sannan hisabin su akan mu yake gun mu yake baka cewa ko na ba sama Allah la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan yawwa to sura ta gaba wadda zamu dauka wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita ce suratul fajr Allah ce wal fajr Allah yana rantsuwa da al-fajr wala yalin ashir da kwanaki guda goma wasu suka ce su ne kwanaki guda goma na zilhijja wa shafi'i wal watr imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalif sun karanta wal witr da shafa'i da wutri nan ba shafa'i da wutri na sallah ake nuhi ba an gane ko duk abin da yake biyu shine shafa'i duk abin da yake daya shine wutri an gane ko to ita ma sallar shafa'i da wutri saboda ana yin raka'a biyu sannan ayi a yi guda shi yasa kira sallar shafa'i da wuturi ba san ko mun fahimta ba yawa kenan sallar azhur ma shafa'i ta amma na farilla shi ko wancan na sunna sallar magriba kuma wuturi ta amma na farilla an gane ko shi yasa nan wagal ash-shafa'i wal watr sifa ce yana ɗaukar mi yana ɗaukar ma'anoni daban-daban in ka zuyi ba cikin at-tafsirul kabir da kuma sauran tafsirai zaka yi ta ganin maganganu na malamai masu yawa wal layli idha yasr Allah yana rantsuwa da dare lokacin da yake tafiya yake gudana ibn kathir al-makki da yaqub sun karanta idha yasri sai Allah ce hal fi zalika qasamul lidhi hijr shin cikin wannan akwai rantsuwa wanda ta isa ga abucin hankali tabbata akwai rantsuwa da ta isa ga mai hankali ɗan ƙwarar sun kace shin cikin wannan akwai rantsuwa a'a hal fi zalika qasamun kafin lidhi hijr shin cikin wannan da rantsuwa da Allah ya sun ishi ko ba su isa ba shi da bin da ake nufi saboda su su kore Allah bai rantsuwa shi sun kai wannan to za mu je aya ta gaba Allah ce fa ammal insanu shi dan adam idza mabtalahu rabbuhu idan ubangiji shi ya zarrabe shi fa akramahu ya girmama shi wa na'amahu yayi masa ni'ima kaga jarabawa ce a shi fa yaqulu rabbi akraman sai ce Allah ya girmama ni an gane ko wa amma idza mabtalahu idan kuma Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi an gane ko fa qadara alaihi rizqahu Allah ya kukunta masa arzikinsa a shi ma shi ma kukunta wa menene jarabawa ne an gane ko yawwa imamu ibnu amir abin nan ad-dimashqi da imamu abu ja'far al-madani sun karanta fa qaddara alaihi rizqahu Allah ya kuntata mishi mun gane ko to da fa qaddara alaihi rizqahu da fa qaddara alaihi rizqahu duka abubuwa ne waɗanda wato suna tafiya tare sai dai guda a ce ko ta fuskar ƙarfin ma'ana watakila ya fi to ƙira'a ta jamhur an yi mata taujihi da annazir tamkatta wanda ya zo a cikin suratu wato ar-ra'ad inda Allah ce inda Allah ya ce Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir kaga bai ce wa yuqaddir ba fa yaqulu rabbi ahanan sai ce Allah ya wulakantar da shi an gane ko yawwa sai Allah ce mi kalla a'aha balla tukrimuna al-yatim ba kwa girmama maraya tukrimuna wala tahadduna an gane ko ba kwa kwadaitar da juna daga haddara hadda ya kwadaita ala ta'amil miskin akan ciyar da miskini wa ta'kuluna turasa Allah ce kuna cin gado asalin ta'un din nan wawun ne wa ta'kuluna wurasa ne daga wirasa ne akalan ci lamman wato babci na abin cin hadama wa tuhibbuna almala kuna son dukiya hubban so jamma mai yawa shi yasa yan ana harkar kuɗi da dara ga mutane babu imani babu mutunci illa man rahimallah sai wanda Allah ya so an gane ko to idan muka duba cikin littafin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo a wannan wuri sun kace to kenan abin nan imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu ruwais wanda rawi ne na yaqub da kuma imamu rawh shi ma rawi ne na yaqub maimakon a ce yaqub sai an karaba su saboda shi rawh fuska bi gare shi yana karantawa da fuska biyu sun karanta kalla balla yukrimuna al-yatim an gane ko ba tukrimuna ba da ya'un ba sa girman maraya wala yahudduna ko ba sa kwadaitarwa ala ta'amil miskin akan ciyar da miskini wa ya'kuluna turasa suna cin gado akalan lamma ci wanda yake mummuna ci na hadama wa yuhibbuna al-mala suna son dukiya hubban jamma so wanda yake mai girma an gane ko to kaga kenan akwai masu karanta da ta'un cikin waɗannan fi'ille guda hudu akwai masu karanta da ya'un to ita qira'a ta su Abu Amr da Rawh da Ruwais wanda rawi ne guda biyu na Yaqub duk da yake shi Rawh yana karantawa da fuska biyu sai sun kace an yi mata taujihi da al-ghaib an gane ko bi siyaq kenan da siyaki na gaibi da yazo fa ammal insanu idza mabtalahu rabbu shi dan adam wal insanu ismu jinsin kenan suna ne da jinsi kenan sai nuna su mutane ake nufi an gane ko yawwa sannan ƙira'a ta wala abin nan ya hudduna ala ta'amil miskin ko ba haka ba an kafa mata hujja wala ya huddu ala ta'amil miskin ko ya ce falaisa lahul yauma hahuna hamin daga hadda ya huddu kwaɗaitarwa ba waccan ta hadduna ba don asinta ta hadduna kuna kwaɗaita juna an an gane ko kuma akwai wala yahuddu ala ta'amil miskin fa wailun lil musallin ko ba karan bane eh ya kamata mu fahimci wannan Allah ce kalla a'aha idza dukkatil ardu dakkan dakka idan anka girgiza kasa girgizawa waja'a rabbuka ubangijinka yazo nan wasu ka ce waja'a amru rabbika a'a sai a ce Allah ya zo amma kaifiya tana can wajen shi shi Allah wal malaku da mala'iku za su zo saffan saffan za su yi sahu hali zai kuma zuwa ga mala'iku domin ba ba a cewa Allah ya yi sahu waji a yawma idin bi jahannam Allah ce za a zo wannan ranar da jahannama yawma idin ya tazakkaru al insanu wannan rana dan adam zai tuna an gane ko an lahu dhikra yaya kuma tunani da mishi amfani tunda tunanin tuna tunanin bai mai amfani shi yasa ka gyara tun da nan ya kulu ya laitani yana cewa ya kai tona kaddamtu li hayati da na gabatar da alkhairi da mata kubci fa yawma idan Allah ya ce wannan rana la yu'azzibu azabahu ahad ba wanda zai yi ma la yu'azzibu ahadun azabahu li asalin maganar babu wani mutum wanda zai yi azaba irin azaba ta Allah wala yusiqu wasaqahu ahad kuma babu wanda zai dauri irin dauri na Allah imamul kisai al-kufi da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta fa yawma idin la yu'azzabu azabahu ahad kinan ba wanda za a yi ma azaba irin azaba ta Allah sai zaman to ahadun a wanda qira'a naibul fa'il amma la yu'adhibu matsayin fa'ili ne wala abin nan yusaqu kuma ba a daurewa irin dauri na Allah kinan wala yusaqu ahadun wasaqahu ba wanda zai iya daure mutum irin dauri na Allah tunda an faɗi yadda Allah zai yi azaba cikin ayoyi daban-daban kuma sun la yamutu fiha wala yahya wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit ko baka nan bane lahum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashaqqu wa ma lahum min Allah min waq fal ladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamid yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhl wagga azaba ta yawa kuma dan adam bai mutuwa cikin ta kuma dauri irin na Allah babu irin shi Allah ya ce mi Allah rama al-Qur'an ce dauri na Allah eh a al-Qur'an cewa an ba ban ji ba ɗauri an ka ce yusaku ko yusiku a kira ta hamdun take sa'i da yaƙub wala yusaku wa saƙo a haɗe a siƙa wannan korawa ne kamar za a abin da za a kora su za a gaggaba su inji malam mazauni dibo khuzuhu faghulluhu thumma aljahim salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu kaje da za a daure shi mun gane ko yawwa to aya ta gaba wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta cikin suratul balad ne zamu shiga inda Allah ya ce mi ayahsabu al-insa ayahsabu a'a da Allah ya ce la uqsimu bi hadha al-balad ina rantsuwa da wannan gari kadiba cikin ad-durrul masul karkashin wannan aya ka bayani mai yawa wa anta hillun bi hadha al-balad kai za a halatta maka wannan gari ko kuwa anta hillun kai za ka sabka a wannan gari da maka ka mallake shi bushara cikin Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam kadiba cikin tafsirul qurtubi da tafsirin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun da sauran tafsirai karami ake nuhi wa anta hillu wa walidin wa ma walad Allah yana rantsuwa da mahaifi da wanda ya haifa kinin da annabi adam Allah ya rantsuwa da shi da abin da haifa ko kuma da sauran mutane wanda sun kai haihuwa laqad khalaqnal insana Allah yace mun halicci dan adam fi kabadan a cikin wahala duniya babu da ka tsire ma wahala in kai ka hikuwa kuɗi duniya ka hikuwa kuɗi mulkin duniya sai ka wahala eh zawo daya ishe ka bala'i ga ka cikin dush an sa iski amma kana zuwa a alaran ma koko ba akwai wanda ba a yi ma abin nan dush gida ne to mina na shi kai ko ba ka ruku ka duka ma Allah sai ka duka mutunci tuto sai zaka ka duka Allah ce to ayahsabu al-insan ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad an gane ko ayahsabu shin shi na tunani shi na bato muna gane ko imamu asim al-kufi da imam hamza al-kufi da imam ibn amir al-dimashqi da imam abu jafar da sun karanta a yahsabu sauran sun karanta a yahsibu shin shina da tun allah ya kadira alaihi ahad babu wanda zai kuntata mishi kenan kuntata mishi dukiya ya kulu shina cewa ahlaktu malan lubada na halakar da dukiya mai yawa wai kaji wai don ka addini ki cigaba ya bada dukiya mai yawa dukiya mai yawa shi yasa kafin suke yaki da addini kullu suna zuba kuɗi ne masu yawa duk inda addini shi da karfi na aka zuba kuɗi masu yawa amma inda babu addinin musulunci ba a zo kuɗi masu yawa dan kahire ne su ma da ƴan juna ne nan da nan suke karɓa amma musulmi ayi ayi a zuba miliyoyi shekara hamsin sittin sai kaga kirista ya zo ya zauna tsakiyar musulmi ya shekara sittin bai samu ko mutum guda ba Allah ce to a yahsabu an lam yarahu ahad shin yana tunanin babu wanda ya ganshi sai Allah ce alam naj'al lahu aynay kidan kai hattara na farko a yahsabu an lan yaqdira na biyu a yahsabu an lam yarahu ahad Allah ce alam naj'al lahu aynay shin ba mu sanya mishi ido guda biyu ba wa lisanan da harshe wa shafataini da labba guda biyu wa hadainahu najdaini mun ka shiryar da shi hanya biyu asalin najis yana nufin tudu shi yasa can saudiya kaji an ce biladu najis yanki ne wanda akwai wato tudu masu yawa Allah ce to falakta hamal aqaba me yasa bai kutsa ba aqaba ba asalin aqaba shine abin da yake yana da wuya wa ma adraka mal aqaba Allah ce bi ne mi aki waye san da kai abin da ake ni da aqaba sai Allah ce fakku raqaba shine a yantar da raqaba wuya amma da nufin a yantar da dan adam dan ba wuya dai aka zo a ce a yantar da wuya ba utliqal juzu wa urida bihi al kullu an gane ko yawwa to nan tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil Allah ne fassara mi ake ni da aqaba gashi na a al qur'anance yace fakku raqaba sai ce mi aw it'amun ko ko ciyarwa shi na daga cikin abin da kiri da aka ba ciyarwa fi yawmin a cikin wani yini zi masgaba wanda akwai yunwa cikin shi shine astaghab ita ce yunwa yini mai yunwa ka ciyar lokacin da mutane suke da bukata to kaga wanda yana daga cikin abin da wato ake bukata mun gane ko yawwa imamu abu amr ibn al'ala abin nan al-basri an gane ko yawa da imam ibn kafir al-makki da imam al-kisa'i al-kufi sun karanta fakku raqaba abin nan fakka raqaba kinan da an ka ce ba adraka bal aqaba sai an ka ce fakka raqaba fakka ya bude ne kenan an gane ko raqaba ya bantale inji malaman zauri ya bantale wuya ma'ana ya yantar da bawa fakka raqabatan na kenan sai an ka ce fakka raqaba kina a kira asu ta'un din fatatin take dauka mun gane ko aw it'amun sai sun karanta aw at'ama ko ko ya ciyar an gane ko kenan fi'ili madi ne aw at'ama fi yawmin ya ciyar a cikin wani yini alhamdulillah kaseera tahdikum Allah yuslih balakum aw it'amu fi yawmin dhi masqaba ko ya ciyarci aw at'ama ko ya ciyar fi yawmin dhi masqaba a yini wanda yake akwai tsanani yunwa to wa zai ciyar yatiman za maqraba maraya wanda yake abucin kusanci don ya fi haƙƙi duk da yake ko maraya wanda ba mafi kusanci ba ana ciyar da shi amma ya zaman to shi marayan nan talaka na don wanda maraya baban shi bar mai gadon miliyan 500 ba a ce a ciyar da shi ni za a ciyar da shi aw miskinan ko ko ciyar da miskini za matraba mai tsananin talauci an gane ko sun makana min allazina amanu sannan ya kasance daga cikin masu imani wadansu malamai nan sun kace summa littartibi dhikri domin summa a sai ka ciyar da maraya sannan zaka imani ko ko imani zaka yi sannan ka ciyar da maraya kinan imani da aharawa wasu sun kace ba tartibul zikiri ba nan sun makana dama ya kasance kana ai tarun da ya riga ya kasance min alladhina amanu kuma wata waso bis sabri suka yi umarni da hakuri wata waso bil marhama suka yi juna umarni da tausayi Allah ya ce to ulaika ashabul maimana waɗannan su ne inda abali tasiri su hannun su na dama Allah ya sanya mu daga cikin su walladhina kafaru bi ayatina wanda sun kafirce da ayoyin kafirce ma ayoyin mu ash-shar'iyya wal kawniyya hum ashabul mash'aba su ne inda za ba hannun su a littafin su hannunsu na hagu alaihim narun muqsada ko ba karan bane yawa imam abu amr ibn al-ala al-basri da kuma imam yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani da kuma haf rawi na asim da khalaf wanda kuma shi kuma al-kufi qari ne sun karanta muqsada mun ci qari saboda sun kira'a goma muke inda sun kira'a bakwai da shi ma khalif rawi na hamza to sun karanta mu'sada sauran sun karanta musada an yi ma takhfifi na alhamza muna gane ko yawwa to wannan shi ya kawo mu wato karshen suratu albalad tawjin da ke cikin ta to sai suratu ash-shams ita ko aya ce ta karshe inda Allah ya ce كذبت ثمود بطغواها samudawa sun karyata da girman kansu shi yasa da an ka tura musu tsawa sai Allah ya siffanta ta da tsariya fa amma samudu fa uhliku bi tsariya sun yi tsagawa kuma an ka tura musu tsariya idan ba asa ashqaha lokacin da mafi rashin arzikin su ashqa shine mafi rashin arziki ba mara arziki ba domin shaqiyyun mara arziki ashqa mafi rashin arziki ashqaha damir ya kuma zo ga kabila su kenan su samudawa sun kace suna ne quddaru amma cikin littattafan mana abin ga quddaru da aka rubuta amma mutanen mu hashar da sun ka sun kace suna ne quddaru da kaji an ce ma wancan quddaru da to da mai ya baci amma dai nasi bai tabbatar da sunan shi ba Allah ce mi fa qala lahum rasulullahi manzo Allah ga ya musu na ana nufin shine annabi salih dan an ce wa ila samuda ahahum salihah naqatallahi ay ihdaru naqatallahi wanda ku ji tsoron taguwar Allah mansubun ne alal iqra'i ijmal man nahu wasu qiyaha kuma ku ji tsoron shayarwar ta an gane ko shanta su qiyaha shanta da take Allah ya zama fassara shanta a alqur'anci wa nabbi'uhum anna al-ma'a qismatun bainahum ɗaya daga cikin ayoyi kenan an gane ko qala hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum fa kadzabuhu fa aqaruha sai sun ka ƙaryata shi sun ka soke ta to na an ce sun soke ta can ma cikin shu'ara an ce sun soke ta fa aqaruha fa asbahu nadimina cikin a'rafi an ce sun soke ta fa aqarun naqata amma cikin suratul qamar sai an ka ce mutum guda da soke ta fa nadaw sahibahum fa ta'aqa fa aqar saboda almunasabar lafziya sai an ka ce fa aqar domin ayoyin su dace da ra'un ra'un ra'un na biyu kuma almunasabar ma'anawiyya inda an ka ce sun soke ta sun yi baki guda amma wanda ya soke ta gudana tunda ya ce idin ba a sa ashqaha gudan na tafi amma saboda sun yi baki dai an ce duk sai da an kaje gidan an ka gaya musu ko kuwa bayan an soke ta kowa ya ji daɗi to shikenan Allah ce fa kadzabuhu sai suka karyata shi fa aqaruha suka soke ta to fa damdama mutanen mu wajen karatu Qur'ani fa damdama na suka cewa damdama ba nunun bace mimun ce fa damdama alaihim ita ce kalima wadda duk cikin mukama babu babu ta cikin mukama duk hariri sai da yayi duk abin da yake cikin luga amma bai samu kai ga wannan kalima ba ma'ana Allah bai shi ikon ya sa ta cike ba fa damdama alaihim sai Allah ya zumu musu bala'i an gane ko alaihim akan su rabbuhum ubangijin shine Allah bi dambihim saboda laihin da sun kai shine sun yi shirka kuma sun soke taguwa Allah fasawaha Allah daidaita su tak an ka daidaita su da kasa wala ya khafu uqbaha an gane ko yawa to nan akwai fala ya khafu idan muka duba Imam Nafi al-Madani da Imam Abu Ja'far al-Madani sun zami al-Madani yari da Imam Ibn Amir ad-Dimashqi sun karanta abin nan fala ya khafu uqbaha Allah baya jin tsoro abin da zai biyo baya sauran sun karanta wala ya khafu uqbaha Allah baya jin tsoro abin da zai biyo baya duk da yake cikin in ban manta ba cikin tafsiri ne Ibn Jarir at-Tabari ko kuma ad-Durr al-Masul wala ya khafu baya jin tsoro shi wanda ya tahiya soka tago Allah uqbaha abin da zai biyo baya amma dai da yawa sun hi maida wala ya khafu uqbaha Allah baya jin tsoro abin da zai biyo baya don Allah bai taba jin tsoro abin da zai biyo ba kai ko kana jin tsoro abin da zai biyo baya ko matarka kace za ka yi wa burjin musta da sahi ko da rana to da daddare in ka tuna fa wajen karfe goma sha biyu na dare sai ka dan ja da baya amma Allah shi bai da wanda in ya tashin hukunci ce a'a wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin amma kai matarka na iya taka ma burki abokinka na iya taka ma burki surikinka na iya taka ma burki ko ba ka nan bane kowa akai akwai wanda da iya taka ma burki amma shi Allah bai da mai taka ma burki subhanahu wa ta'ala to nan mun ka zo karshen taujihi na cikin suratu wato ash-shams wallahu ta'ala a'lam to sura wadda akwai taujihul qira'at a cikin ta ta gaba wato ita ce suratul qalam inda Allah subhanahu wata'ala ce kalla an ka ce aha innal insana la yatgha dan adam eh suratul alaq dake sunna ce suratul alaq afwan qalam mu mushi ta alaq ce inda Allah subhanahu wata'ala ce kalla aha innal insana la ya tsoga ɗan adam yana girman kai an ra'ahu stagna kuma haka ba in ya ga cewa ya wadatu nan ba wadata sai kuɗi ba inda mutum ya ga wadatu da kai sai ga shi na ma girman kai da kaga ɗan adam na kankan da kai to wata bukata gari shi an gane ko yawwa to imamu kumbul ne wanda rawi ne na ibnu kasir al-makki amma bi khulufin anhu yana da kidan fuska biyu ya karanta an ra'ahu staghna an ra'ahu staghna bai ce an ra'a ba kina an shafi mi an shafi alif an gane ko yawwa to shi an ka ce wasu larabawa suna da irin wannan uslubi na larabci suna shahe wato abin nan lamul fi'il lamul fi'il al-mudari an gane ko lamul fi'il suna shafe ta tunda ra'a fa'ala ne kaga an ce an ra'ahu staghna kenan an shahe lamul fi'il to wasu laraba suna da wannan kuma tunda ya tabbata riwaya magana ta rage ta kaji an gane ko yawwa dan adam yana tinkaho in ya gaya wadatu nan ba sai kuɗi ba fa mun gane ko tawo kuma wannan sura karshen ta inda Allah ce kalla la tuti'hu wasjud waqtarib la tuti'hu an gane ko haka ake karanta shi dan wajen karatun shi na mutanen mu gaban da la tuti'hu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib to mutanen mu kowa abin da ga mana shi hudu ne la tuti'hu wani zai ya ce kalla lato ɗiɗin Allah ya kyauta sura ta gaba suratul qadr inda Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr muri mun ka saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadr kiran fara sauka alqur'ani cikin lailatul qadr na fara sauka kuma ita ce lailatul mubaraka ta Allah faɗa cikin suratul dukhan an kira ta lailatul qadri domin a cikin ta ne ake kaddara abun shekara fi hayu fura kullu amrin hakim Allah ce wa ma adraka ba lailatul qadri mi san da kai abin da ke nuni lailatul qadr lailatul qadri daren lailatul qadri khairun min alf shahrin shine mafi alkhairi daga ibada ta wata dubu wasu su ce daidai da wata dubu a'a khairun an kace ya fi wata dubu su wata dubu karamcin abin da za a samu na ciki an gane ko tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sabkawa ruhu da mala'ika jibril a arama shi mala'ika jibril ba cikin mala'iku ne zikrul khas ba'd al'am to limana litashrifi to tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sabkawa ruhu da mala'ika jibril fiha a cikin ta bi izni rabbihim da izinin ubangiji su min kulli amrin da kone al'amari malamai sun kace saboda darajar kadana daraja tun da manzo Allah sallallahu alaihi bar duniya jibril ya baka wasu sako amma saboda darajar litar ƙarya yana sauka a duniya an gane ko sannan alƙadar nan malamai sun yi bayani mai ake ne ita wasu ce saboda darajar ta ne wasu ka ce saboda cikinta ake abin nan saboda tana da daraja ko ko cikinta Allah yana ƙara ma mutane daraja an gane ko da dai sauransu akwai maganganu kan alƙadar nan wasu sun ka ce a alƙadar daga abdiƙuna saboda dare ne takaitacce cikin darren shekara wa zannuni in zahaban wa galiban fa zanna allan naqdir alayhi aynu dayyaqa alayhi tawo gakka tayi wajen hostara ka ji hostara guda ka tuma ka ce kai baka san da saura ba almuhimmu Allah ce mi salamun hiya aminci ya tabbata gare ta hatta matla'il fajri wannan wato ita ce qira'atu matla'il fajri har lokacin da alfijiri ya kullu daga tala'a ya tala'u ne ko yawa imamul kisa'i al-kufi da imamu khalaf alkufi sun karanta hatta matli'il fajiri matli'a wasu sun kace masdar ne ko kuma ismu makani ne matli'a an gane ko kowace zamanto ismu zamani amma sun kace nadiran don matla ya kamata ya zamanto tun da tala'a ya tala'u na bai dace zamanto matli'a ba tana yawa wata lokaci ta larabawa wadda waɗansu musanta mutum da ƙur'ani ya kawo ta magana ta rage ta ƙari mun rike ƙur'ani dai aya ta gaba da akwai tujuhul qira'ata a cikin ta ita ce wato suratul takasur an gari ko Allah ya ce alhaqumut takasur takasur nan wasu malamai sun fassara shi da lissafa waɗanda sun ka mutu ya shagaltar da ku hatta zurtumul maqabir an kun ka ziyarci makabarta larabawa ne suna lissafa wane ya mutu ya wane ya mutu wane ya mutu ana ta alfahari kun san su can da yaƙi yaƙi ai musu yawa wanda ko yanzu akwai wannan yaƙi yaƙin an gane ko ko wace kabila tana lissafa mutanen da sun ka mutu sai an ka zo makabarta ana lissafi saboda ayi alfahari da mumuna da mutane da sun ka mutu wajen yaki wasu malamai suka ce alhaqumut takasur at-takasur nan son tara dukiya dan ya ce eh lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahum wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad to duk suna dauka tunda at-takasur kin alramba yana ilmin to aljinsiya ce son yawaitawa yayi madan adam yawa kana son tare gidaje masu yawa motoci masu yawa mata su zama to suna da yawa sun kai hudu ɗaya masu yawa eh gashi nan dai Allah ce to hatta zurtumul maqabir to in zurtumul maqabir ana nufin son waɗannan abubuwan ya abu son tara dukiya ya muku yawa hatta zurtumul maqabir hakun ka ziyarci makabarta nan ba yana nufin ba ziyarta hakun ka shiga makabarta ba na hakun ka shiga kabari kenan nan ziyara ta wadda ba a dawowa duniya in kuma wancan lissafin ne nasu to suna iya dawowa Allah ce kalla saufa ta'lamuna kalla in ji malaman dauri a aha saufa ta'lamuna da sannu za ku sani summa kalla saufa ta'lamuna sannan kuma da sannu za ku sani kalla law ta'lamuna ilmal yaqin Allah ce da dai kun sani sani na yaqini sai Allah ce mi la tarawunna jahim za ku ga wutar jahannama an gane ko la tarawunna za ku ga aljahim wato wutar jahannama imamu ibnu amir الدمشقي ده امام الكسائي الكوفي sun karanta la tura wunnal jahil za a gwada muku jahannama an gane ko yawwa to an ce la tara wunna kenan fi ina wanda yake ta'addi zuwa ga fa'ili kenan za ku ga wata jahannama an ce la tura wunna daga arahu ne ya nuna mishi kenan yana ta'addi zuwa mafulun bi bihi guda biyu an gane ko yawwa kenan arahu ne kuma wannan arahu nan basriya ce tana ta'addi zuwa ga mafulun bihi guda biyu an gane ko kenan asalin shi la turikumul mala'ikata aljahimna ba sani ko mun fahimta ba yawwa asalin shi la turawunna la tur ayunnana la tur ayunna aljahim za a nuna muku jahannama thumma la tarawunnaha aynal yaqin Allah ce za ku wuce jahannama da idon yaqini garin da garin gani na garin da garin kenan ji Bahaushe thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im sannan za a tambaye ku akan jinsin ni'imar da an kai muku wani asar hadisi na manzo hatta da ruwa masu sanyi da kasha za a tambaye ka akan ni'imar da Allah ya maka in ka yi abin da mai kyau to in baka yi ba kuma gari ka ta kari shi sa duk abin da ka ce ko ka sha ka ce mi alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa kuma za su ce Allah yana yarda ga bawa wato kinan koda abinci na ya sha ko abin sha ya gode ma Allah akan shi Allah ya yarda gode da kai zai biya kai baka lada to sura ta gaba wadda akwai tawjihul qira'at ita ce suratul humaza inda Allah ya ce wailun boni sun kace rahina cikin jahannama wannan asar bai inganta ba kalma ce da take nuna boni ya tabbata li kulli humazatin humaza fu'ala ce sira ce ta mubalaga ga dukkan humaza an gane ko shine kuma za mai aibanta mutane an gane ko ya hamisu shine mai aibanta mutane lumaza mai kyawace daga allamzuna wasu sun kace a'a humaza shine mai kyawace lumaza mai mi mai aibantawa domin ya ce alladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat kajiba cikin ad-durrul masum fi ulumil kitab al-makrun kaga maganganun malamai da kuma sauran tafsirai ni na wuce to alladhi jama'a malan shine wanda ya tara dukiya an gane ko wa'addadahu ya kididdige dukiya mutum in shina da kuɗi iya samu ƙari sai shi ƙara listar hawa shiga suna nan ko ba musulun an gane ko yawwa to idan muka duba ƙira'a ta ibn amir ad-dimashqi da kuma abu ja'far al-madani an gane ko da kuma rauh riwaya ta rauh wanda shi rawi ne na yaqub da kuma hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kuma kufiyar da sun karanta allazi jama'a shine wanda ya tattara jama'a daga jama'a yu jami'u tajmi'an shi ko jama'a daga jama'a ya jima'una to duk dai jama'a na nufin turawa jama'a ya tara to amma ita jama'a ta nuna ya tara da yawa ka san mai kuɗi kuɗi ba su isa kai su kuɗi suna da wata matsala kana samu suna kana ƙara son su sai kaga son su sai shi mutum yawa in ba Allah mutum tsari ba an gane ko shi yasa anka ce ad-dunya kama al-bahr ita duniya kamar ruwan teku na kullama zatta minhu shurban izzatta minhu abshan kana ƙara shana kana ƙara kishirwa saboda gishirin da gare su haka duniya take da ka samu sai ka nemi ƙari yanzu wanda ya kuwa kuɗi duniya abin da ka so dai kullum ya zama to ya ƙara samun kuɗi daga wani hicin mai ka ji hauka Allah ce min yahsabu anna malahu akhlada an gane ko yawwa sauran qurra sun karanta yahsibu kenan mun ka dauke ibnu amir الدمشقي da abu ja'far al-madani da kuma hamza da asim al-kufi su sun karanta yahsabu sauran sun karanta yahsibu yana zaton cewa an da malahu akhladahu akhlada dukiya ta za ta dawo da shi a duniya ina ba haka nan bane Allah ce kalla a aha la yumbazanna za a jefa shi fil hutama a cikin hutama hutama na madanga hutama na abu ya tattaki kajo da hutattaki wa ma adraka mal hutama Allah ce wa ya sanar da kai abinda a hutama narullahi al muqada huta ce ta Allah wanda ake hatsata bayan ga ta wuta kuma ana ƙara rugata allati tattali'u ala al afida wadda take tsinkaya ala al afida akan zukata su wasu kace al fuadu ba zuciya ta ba wai wani abu na annan cikin kai can cikin kokolwa shike wani bangare shi na al afida amma dai mahiyancin malamai dai sun kace fuad sun kace zuciya saboda zuciyar dai karshe ta ga dokar zahi innaha alaihim mu'sada Allah ya ce ita wutan nan alaihim akan su mu'sada an gane ko an ruhe ta imam abu amr ibn al'ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani da imam hafs rawi na asim da hamza da khalaf waɗanga qur'ani na kufa sun karanta mu'sada sauran kuma sun karanta musada za a abin nan ruhewa fi amadin mumaddada an gane ko za a sa su cikin amad da an kace amad sauran qurra wato imamu shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta fi umudin an gane ko fi umudin sauran kuma sun karanta fi amadin mumaddada mun gane ko yawwa sun kace to in an ce fi umudin jam'i ne na amud kamar da ake cewa rasulun sai a ce mi rusul an gane ko wasu sun kace a'a jam'i ne na wato imad kamar da ake cewa kitabun a ce mi kutub sai zama to jam'i ne na imad wanda sun karanta fi amadin mumaddada sun kace ismu jam'in ne an gane ko ismu jam'in ne na na abin da na amud ko imad wasu sun kasi a'a huwa jam'un lahu wani jam'i na shi ba an ka kara kina ana cewa amud a ce amad Allah ce Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh to Allah kai mun sani sura ta gaba wanda akwai tawjihul qira'at a cikin ta abin nan ita ce wato suratu quraish gane ko inda Allah ce li ila fi quraish idan muka duba qira'a ta Abdullah ibn Amir ya karanta li ilafi li ilafi quraish bai ce li ilafi ba sun kace wasu sun kace masdar ne na fi'ili na alifa wato alafa ya alafu kenan an gane ko ko alafa ya alufu ilafan ko ba haka ba kamar kataba yaktubu sun kace ni kitaban ko kuma a'a masdar ne na alafa yulifu ilafan mithlu mi qatala yuqatilu qitalan ko baka nan bane kenan wannan yana iya dauka abu biyu to imamu abu ja'far al-madani ya karanta lila fi quraish lila fi quraish an gane ko sun kace asalin shi masdar ne na alafa yulifu ilafan an gane ko yawwa sai karanta lila fi sun ka ce to saboda an mai da ya'un abin nan domin lokacin da li'ila fi yan mai da alhamza ta farko ya'un an gane ko sai an ka shafi ta tunda li'ila fi ne daga alafa yulifu ilafan to ita wannan ya'un ne sai an ka mai da ta mi alhamza an ka mai da ta mi ya'un to kina zama zo to lilafi sai an ka shafi alhamza wanda an ka mai da ya'un sai zon lilafi quraishi saboda sabon ƙurayshawa sun ka ce alagairi kiyasin kuma tun da ƙur'ani ya zo da ita ta tabbata ba a mace mata alagairi kiyasin ma wanka kiyasin ya tabbata tun da ƙur'ani ya zo da shi mu mun yi gaba sauran sun karanta kuma li ilafi qurayshin daga alafa yulifu ilafan shine sabawa an gane ko asalin kina alhamza ya unna kamar da kai cewa amana yu'minu sai ka ce min imanan asalin shi imanan ne saboda sabon qurayshawa ila fihim rihlatash shita'i was-sayf an gane ko imamu abu ja'far almadani ya karanta ila fihim ila fihim an gane ko sauran sun karanta ila fihim to ila fihim din nan saboda sabon su ko kace masdar ne na wato alafa ya alufu ko ilafan kamithlu kataba yaktubu kitaban ko kace masdar ne na alafa yulifu alafa yulifu ilafan mithlu qatala yuqatilu qitalan almuhimmu dai saboda sabon kure ila fihim ko ila fihim sabon su na ri'latul shita'i balaguransu da suka yi lokacin sanyi ko hunturu wasu saifi da kuma lokacin zafi falyabudu rabba hadal bait su bauta ma ubangijin wannan daki kaga wadanda daga cewa wai wadanda daga zuwa bakka irin turawa da suka ce ai to ai muwa daki na muka bauta ma a'a mu muna bauta ma ubangijin daki na Allah ya umurce mu mu je can in ba da Allah ya umurni ba zai je makka babu alladhi at'amahum min ju'in Allah shine ciyar da su daga yunwa ya ba su abinci ko wa amanahum kuma Allah ya amince musu ya ba su aminci daga haufin daga tsoro alramma bai ce a ta'amahum wa at'amahun ba kuma maka akwai maza akwai mata masu ci abinci a taghribi jaribi dhukuri ala jaribi al-inath wannan shi ne muna gane ko yawwa kadiba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam safha ta 659 kaga tawjihin wannan kuma kadiba cikin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr a safha ta 181 kuma ka diba cikin addurrul masul kuma ka diba cikin sauran tafsirai ni dai na gaya maka wannan yake nuna cewa ashe Quraishawa da sun ka samu jagoranci a wancan lokaci me yasa Allah ba su jagoranci a cikin sauran kasashen Laraba da sauran Larabawa tun a wancan lokaci ashe Allah ya faɗi dalilan da in dai al'umma ta samu su dinga guda biyu su ne sanadiyar ci gaba in ba a same su kuma babu zancen ci gaba alladhi at'amahum min ju'in alarama ni da adamu min ju'in ya ciyar da su ko to dan adam in babu tuwo akwai ci gaba gare sai shi gudu an kace yunwa alramma na hana kwana yunwa na kashe armi an kace yunwa mai yamu ce malaki da cizo gida kaga ashe dan adam in babu abinci babu zai ci gaba gare shi wa amanahum min khawf Allah yi in ba su aminci daga tsoro dan adam in shi na cikin tsoro babu ci gaba gare shi to shi sa turawa da sun ka gane wannan kullum abin da suke so don ɗai bai yi sai da ɗai da an rasa ɗaiɗin yanzu guda na shigowa da an rasa tsaro yanzu yunwa na shigowa da yunwa ta shigo yanzu tsaro ana rasa tsaro saboda mutane makamai da su ɗauka su yi fashi da makami to shi sa turawa suke ta ƙoƙarin su rubuta ƙasashen duniya da ɗin abubuwa guda biyu in an ka rasa tsaro a hana muku noma yunwa ta hallaka ku ba sai ku ana fahimta ta ba magana ta rage ta ƙage kenan duk kasar da ta yi samu tsaro ta samu abincin ci ne mata saura ci gaba sai karatu da da kasuwanci to na saru kullun da tura wannan kaga suna ta kokari kasashen da ba su ba a rasa tsaro kasashen da ba su ba a rasa mi abinci saboda yan an rasa tsaro dole sai sun zo sun kawo ku sojojin su don su tsare kaga su ta za su yi su kashe na kashewa kuma su ƙara rura wutar rikici sannan kuma mi in ba ku da abinci su jeho muku ta saman jirage ko ko su kawo muku su sai da muku yan kuɗin da a gare ku su amshi Allah ya kyauta sura ta gaba wadda za mu ɗauka ita ce suratul masad Allah ce tabbat yada abi lahabin ko hannayen abi lahabin sun halaka na arabihin abu lahabin gaba ɗaya halaka zan ba hannayen shi ɗaya ba utulikan juzu wa uri da bihin kullu imam ibn kathir al-makki ya karanta tabbat yada abi lahabin ya yi maha'un sukuni wa tabba shi kanshi ya halaka wasu kace a tabbati da abi lahabin addu'a ta an kai mishi Allah ya halakar da abi lahabin wa tabba kuma ya halaka maganganu ne da malamai me yasa an kira shi Abu Lahabin saboda huskar shi tana haske kwarai ko cikin Larabawa akwai wanda hasken su yayi yawa kamar yanzu mutanen Rashana ko cikin mutane jajaye in sun kaɗu sai kaga sun fi abin nan farin su yayi tsanani saboda suna rayuwa wuri mai sanyi Allah ce to ma aghna anhu maluhu dukiyar shi bata amfana mishi komi ba wa ma ka saboda abin da ya tara da ya aikata sai yasu lanawan za ta lahabin zai shiga wuta za ta lahabin ma'abuciya bela an gane ko tun da shi abu lahabin na kuma sai an kasa shi cikin za ta lahabin mai bela ta kone huskan nan mai hwari ta koma baki kirin wa mura'atuhu an gane ko da kuma matarsa ita ma za ta shiga wuta kenan an gane ko hammala talhatab imam asibi karanta hammala talhatab sauran kura sun karanta hammala tulhatab to ya ce hammala talhatab sun kace nan ala zammi asalin shi kenan azum hammala talhatab ina zargin mai ɗauka alhatab wato itace an gane ko to in kuma an ce hammalatul hatab sai zamanto sifa wa mar'atuhu matasta hammalatul hatab mai ɗaukar wato alhatab itace wasu malamai suka ce tana ɗaukar icce mai kaya ta aza hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin inda ya wucewa inda yake biyar wucewa wasu kuma suka ce a'a hammalatul hatab an gane ko mace ta ma abuciya rowa ga ta da wadata amma ba ta son ta bada kuɗi aka mata itace sai ta sai ta yi itace da kanta kinayatun anil bukhul kenan akwai maganganun da malamai mun gane ko fi jidiha hablum min masad a cikin wuyanta akwai hablum igiya min masadin ta wato kaba wasu malamai suka ce nan a duniya kenan wasu suka ce a ranar lahira za a yin kaba ta wuta a rinka sa mata tana katse wuyanta Allah kai mu tsari an gane ko to sura wadda za mu ɗauka sai suratul ikhlas duk da yake babu saɓanin abin nan ma'ana amma dai mun yada kyau mu kawo wannan wajen qul huwallahu ahad ko kace Allah ahadun makadaici na Allahu samad Allah shine wanda yake as-samad ake kai bukata zuwa gare shi lam yalid yana da ma'anoni daban-daban wannan gudata ne kawo lam yalid Allah bai haihu ba walam yulad ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai da wani tamka wanda addidi da shi laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ko ba ka dan bane yawwa to imam haft ya karanta kufuwan ya yi makafin damma ya yi mafa'un damma an gani ko imamun yaqub al-hadrami al-basri da hamza da khalaf sun karanta kufuwan sun yi mami kafin sukuni fa'un sukuni an gani ko yawwa to kenan wannan shi ne sauran sun karanta kuma kufu an an gari ko kufu an to muna masu karanta da hafsu sai ka suna cewa walam ya kullahu kufuwan ahad wannan kuskure ne walam ya kullahu kufuwan ahad sura ta karshe wadda za mu ɗauka wadda akwai taujihul qira'at a cikinta ita ce suratu al-falaq an gane ko yawwa inda Allah ce kul a'udhu bi rabbil falaq duk da warshi yana da abin ga nakal kace ina neman tsari da ubangijin al falaq al falaq ko kace safiya faliqul isbahi ko kace falaq duk abin da ya fito daga wani abu kina sai mutu Allah ya rantsa da duk wata halitta wanda wani abu na fita daga gare ta min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta nan ma mausuliya ce min sharri alladhi khalaqa amma ƴan mu'tazila sun kace min sharri ma khalaqa daga sharrin da Allah bai taba halitta ba wai Allah bai taba halitta ba ma khalaqa a a duk halitta ta Allah ce in ka ce akwai wanda halitta wani abu ai ka kare ta Allah qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar ko to min sharri ghasiqin idha waqab da sharrin mai ruhuwa shine dare idha waqaba idan ya ruhu an gane ko yawwa sai wa min sharrin naffasati fil uqad ko da sharrin annaffasat masu tofi to ai annaffasat nan tofi daga nafasa ne ba wancan nafasa ba da nafasa na numfashi da sa'un ne nafasat masu yin tofi to ai jam'i ne na nafisa an gane ko nafasa jam'i ne na nafasa mai yawan tofi fil uqadi a cikin kulli to ai maza suna yin sihiri mata suna yin sihiri an gane ko yawwa to ya an kai haka imamu ruwais wanda rawi ne na yaqub amma bi khulufin arhu yana da fuska guda biyu yana karanta wa min sharrin nafisati ismul fa'il kenan nafisa a wata fuska kuma yana karantawa kamar yadda jamhur suke karantawa na fasati jam'i ne na fasa to nafisa ita ce mai tofi na fasati masu yawan tofi to an ka ce to ai kenan wasu sihirin wani na gaban nauni shi yasa an ka ce nafisati an ka ce na fasati masu yawan tofi shi ko nafisa ce masu tofi ko tohi waɗansu malamai sun kace maza suna yin sihiri amma saboda wannan lokaci masu yin sihiri a sahirat mata ne sun kafi yawa shasa an kace nafasa ce wasu sun kace a'a an shahi annafsu ne ko al'amfus wa min sharri al'amfusin nafisati an gane ko a kira'atar waisu da muka ce bi khulfil ard ko min sharri anfusin nafasati daga sharrin rayuka masu tofi tunda bokaye ai suna da yawa kattan kaddara fil uqadi a cikin abin nan to abin nan jam'i ne na uqda shine kulli wa min sharri hasidin idha hasad da sharri mai hasada lokacin da hasada ta zaburo mishi kun gane ko to sai an kace kuma nan qul a'udhu bi rabbin nas bayan ce qul a'udhu bi rabbil falaq sai an kace qul a'udhu bi rabbin nas to na al falaq ai ya shahi muka ce duk abin da wani abu ya fito daga cikin wani abu kenan dan adam ba ya shigo cikin da wani dan adam shike haifar wani amma da me yasa an kace da mutane sun kace saboda tashrifin mutane dan Allah ubangijin komai ne an gari ko kuma min sharri ma khalaqa daga sharrin da duk abin da Allah halitta ai ya isa sai an kace a'a to nan saboda a keɓance wani sharri na ai da ce min sharri ba khalaqa sai ce min sharri ghasiqin dare kenan al-lailul ghasiq kaga mi zikrul khas ne ba'da al-am wa min sharri nafasati ko nafisati a qira'atar wais wanda muka ce bi khulufin anhurawi na yaqub wa min sharri hasidin da hasad wadanda saboda sharrin su yana da yawa sai sa an ka cebance su to kuma nan ba sai an ka zo kula a'udhu bi rabbin nas dan a daukaka darajar mutane an ka nuna Allah ubangijin mutane malikin nasi an gare ko shine mamallakin mutane ilahin nasi kuma shine ne abin bautan mutane to min sharril waswasil khannas daga sharrin alwaswas mai yawan waswasi shine shedan alkhannas kuma mai karamcin waswasi mai jinkirin yin waswasi a to ya an kai zan haka ya zama to mai yawan waswasi kuma mai jinkirin waswasi kaga sun haɗu biyu sai an kace alwaswasu mai gaugawa waswasi na in baka ambaton Allah in kuma kana ambaton Allah sai shi jinkirin yi maka waswasi alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi sanya waswasi a cikin zukatan mutane min aljinnati akwai shi cikin aljannu wannas sai suka ce to wannas a da kuma mutane to ai mutum bai wasu wasi an ka ce a mutum ma ai shi na yin wasu wasi idan ya kuɗi magana da za ta saka wasu wasi so sun ka ce wannasi kenan fi sudurin nasi yana wasu wasi cikin zukatan mutane wannasi da mutumin da ya mantuwa an gane ko amma wannan magana ba shi bane akwai shedani min aljinnati cikin mutane wannasi da cikin aljanna tunda Allah ya ce kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insu wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura to in muka duba a cikin qurra akwai masu yin imala wajen annasu kinga qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil abin nan khannas ko alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas qira'a ce ta duri an abi amr an gane ko yawwa to wannan shi ne kuma minal jinnati ba a cewa minal jannati kaka ce Allah shi haramta ba shiga aljanna tunda ka ce alladhi yusqul a'udhu birabbin nas minal jinnati Allah ya tsare ka daga shiga aljanna a'a me baka ce minal jannati minal jannati sai ka ce minal jinnati kina Allah ya tsare ka da sharrin aljanna in an ce aljinnatu jam'i na aljannu in an ce aljannatu aljanna in an ce aljunnatu shine kariya ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah amma da jirgin cewa min aljannati wan nas ya ce Allahu akbar ya ce Allah sharata wai shiga aljanna shi yasa suka rawaito daga Abdullahi ibn Mubarak an gane ko ya iska wata mata tana addu'a to amma bakin ta shira faɗin abinda ba daidai ba sai ya ce Allahumma bi qalbiha la bi lisaniha Allah ka kalli zuciyarta ka karbi addu'a ka kalli bakin ta don wanda ya ce min aljannati Allah sharata wai shiga aljanna ai yi banda in ka bi gani bana ai kun yi kun yi ta yadda ba ta da kyau kuma min sharrin nafa fasati na fasati da sharrin masu tofi da sa'un ne ba a cewa min sharrin na fasati mutanen masu cewa na fasati domin na fasat mata masu biki to in ka ce Allah ya tsirkar sharrin mata masu biki ai ba wai mata masu biki ne ake zance ba eh ai mace mai biki ma in ta aihu inda aihu halatta na ai albarka ta wani sharri take dauke da shi an gane ko yawwa to wannan yan uwa shi ya kawo mu karshen wato darasi da mun kai na tawjihul qira'atil mutawatira wa shadha a takaicen takaitawa bayani na ƙarshe wanda za mu yi daga nan mu karkare shine cewa littattafan da suke bayani kan ilmul qira'at akwai waɗanda nazm ne akwai waɗanda nasr ne in an ce nazm waɗanda kamar waƙe ne nasr kuma wanda ba waƙe ba to in muka duba akwai abin da yana wahalar da ɗalibi musamman cikin littattafan ilmul qira'at su ne ar-rumus rumus kun san harufa waɗannan abajada ana amfani da su wajen rabon gado ana amfani da su wajen wato ilmul qira'at wasu ma suna amfani da su wajen bugun kasa wanda wannan kafirci ne in ba ka diba cikin bagdadiya irin waccan tsohuwa in ka diba za ka kowane harfi an kawo shi da kuma lambar da yake dauka mun gane ko to yanzu abin da nake so na farko ilmul qira'at abu biyu manya suke hada shi na farko shine abin da ake kira al usul in an ce usul sune ka'idodin da malaman qira'at suke tafiya akan su gane ko kowane ga usulikin shi sai abu na biyu al farsh alhamdulillah الحمد لله كثيرا يعني يهديكم الله ويصلح بالكم alfarshi kuma shine wuraren da sun kai sabani wajen karantawa na wato haruf na kalimomi da harufa shi zaga an sa farsh to amma abin da nake so in ce ita shatubiyya da ta kawo qira'a bakwai in kana cikin ta in ka ga ya kawo wasu abubuwa ga yadda zaka yi ka gane su an gane ko zaka jin dama ya faɗi imamu shatibi ja'altu abajadin ala kulli qari'in to su abajadin kin nan kamar haruffa na da ake cewa abaj dahaz hutti kalam nasa fadaq rasat in ka ji wanga baka gane komi to da yace abaj harafi uku na ku to in ka ga kalima mai farawa da a cikin shatubiyya wanga ana kiran su rumuzul infirat wanda kamar suna nuna kowanne mutum daban-daban daban-daban daban kayan mu zo zuwa ga rumuzun jami'i mun gane da kyau in ka ji abaj kalimar da ta fara da a ko harfin da fara da a in ka ga an samu alama cikin shatubiya a tana nuhin imamu nafi'a to kuma an ka ce imamu nafi'a mutum biyu suka yi riwaya gare shi waɗannan abin nan kenan ruwa cikin shi mutum biyu ba sai an kawo su ba da an kawo alif an ka kawo nafi'a ba a bukata a kawo kalun da warshi ita ko ba tana nufin ƙalun jimun tana nufin warshi da haz da tana nufin ibnu kasir a matsayin shi na ƙare in an kawo ibnu kasir ba a kawo sauran amma ha an gane ko tana nufin imamul bazzi zayun kuma tana nufin kumbul kenan in sun bambanta amma da an kawo da ibnu kasir kenan shi kenan da bazzi da kumbul suna ciki in an ka kawo hutti hutti ha'un tana nufin mi abu amr ibnu al-ala amma an ka kawo fa untar nufin imamu duri ai an ka kawo ya untar nufin imamu susi kina an kawo ha ba a bukata sai an kawo su sai kalam kalam kafin tara nufin abdullahi ibn amir ai an ka kawo lamun tara nufin hisham ai an ka kawo mimun tara nufin abdullahi ibn zakwan ai an ka ce nasa nunun tara nufin asim to amma an kawo sadun tara nufin shu'ba ai an kawo ainun tara nufin hafs ai an ka kawo fadak fa'un tana nufin hamza dadun tana nufin khalaf nan khalaf ya zama turawi ne na hamza mun gane ko qafun tana nufin khallat sai a ce mi rasat rasat ra'un tana nufin imamul kisa'i to sinun kuma tana nufin abul haris rawi ne na kisa'i sai ta'un tana nufin imamu duri wanda shi abin nan rawi ne na abin nan na abu amr kuma rawi ne na kisa'i shi yasa riwayar da yiwu daga kisa sai a ce hafsud duri muna ji ko to waɗanda su ne rumuzu rumuzul infirad sai rumuzul al-ijtima wanda suke haɗa mutane daban-daban dibo in an ka ce sa'un in ka ga kalma mai fara da sa'un cikin shatubiyya tana nufin al-kufiyuna to in ana magana shatubiyya qira'a bakwai ne to al-kufiyuna mutum uku ne da asim da hamza da kisa'i in an ka kawo kha kalmar ta fara da kha tana rufin alƙura'u saba dukkan ƙura guda bakwai ma a da nafi an banda nafi kiran mutum shidda in ta fara da kha an gane ko in an ka kawo zalun tana rufin alkufiyuna da asim da hamza da kisa'i da kuma ibnu amir in an ka kawo wa'un zodi kenan ana rufin alkufiyuna da ibnu kafir da asim da hamza da kisa'i da ibnu kafir in an ka kawo ghainun ana rufin alkufiyuna an gane ko da asim da hamza da kisa'i da abu amur ibn al'ala in an ka kawo shinun tana nufin hamza da kisa'i in an ka kawo suhbatun ana nufin hamza da kisa'i da shu'ba in an ka kawo sihabun ana nufin hamza da kisa'i da hafs in an ka kawo amma a cikin shatubiyya ana nufin nafi' da ibn amir in an ka kawo sama an gane ko ana nufin nafi' da ibnu kasir da abu amr in an ka kawo haƙƙun ana nufin ibnu kasir da abu amr in an ka kawo nafarun ana nufin ibnu kasir da abu da abu amr ibn al-ala al-basri da ibn amir in aka kawo hirmiyun ana nufin mi ana nufin nafi da ibn kathir in anka kawo hisnun ana nufin al-kufiyuna shine wato asim da hamza da kisa'i da khalaf da kuma nafi shine hisnun mun ji wannan da kyau rumuzu al-infirad da rumuzu al-jam'i ita ko ad-durra al-mudi'a durra al-mudi'a muna jin ta da kyau littafi ne da ibn al-jazari yayi kan cika kira'o'i guda uku da su cika kira'a goma wadance ne ya muna ganewa ko to shi ko sai amfani da rumuz amma rumuzul infirad da amfani da su sune abaj huqqi fadaq dalilin da yasa ita abaj tana nuna imamu abu ja'far muna gane ko su ko huqqi tana nuna abu amr ibn al-ala al-basri tana nufin yaqub an gane ko fadaq kuma tana nufin wato imamu khalaf al-ashir muna gane ko to fadaq to amma anan abin da ke son mu gani shi imamu nafi almadani an gani ko kamar kira'a shi tana matsayin asulta abu ja'far to shi yasa sai ramzikin da an kai ma amfani ga imamu nafi a shatubiyya sai an kai ma abu ja'far amfani da shi tun da kilahu ma madani shi kuma ramzikin da an kai ma yaqub abu amr ibn al-ala al-basri amfani da shi sai an kai ma yaqub al-hadrami amfani da shi saboda shi ma basri ne shi kuma ramzin da an kai hamza amfani da shi a cikin shatubiyya sai an kai mawa sai an kai ma khalaf amfani da shi saboda kamar waɗancan suna matsayin usul ne na qira'a cikin waɗancan duk da cikin qira'o'i ne daban-daban kenan yanzu cikin turra in an ka ce abaj a tana nuhin abu ja'far ba'un tana nuhin ibnu wardan jimun tana nuhin ibnu jammaz a cikin durra in an ka zo cikin durra an ka ce huqqi wadda can da tana nufin abu amur nan ko tana nufin yaqub al-hadrami al-basri ta'un tana nufin ruwais ya'un tana nufin rauf in an ka ce fadaq a cikin durrul mudi'a an gane ko ramzi na can na hamza amma da cikin shatubiya ramzi ne na khalaful ashir sai zaman to fa'un tana nufin khalaful ashir dadun tana nufin ishaq qafun tana nufin idris muna ganewa to sai abu na ƙarshe shine wato tayyibatun nashar ba sai kuma fahimta ba ita tayyibatun nashar littafi ne alfiya ce ta ibnu al-jazri wanda yi ta dan ilmul qira'at al-ashr al-kubra ba as-sughra ba in an ce al-kubra masu girma sughra kanana ba ana nufin akwai bai qira'a ba ko karama ba waɗancan hanyoyin su suna da yawa sai an kace musu al-kubra waɗancan kuma hanyoyin su bibi ne sai an kace as-sughra mun gane da kyau to idan muka duba duk waɗancan rumuz da imamu shatibi yayi amfani da su shi ma ya yi amfani da su sai dai shi da yake kira'a goma na sai kara da nawa sai kara da kira'a guda uku to amma kenan cikin durral mubi'a yadda waɗanda guda bakwai suke rumuzul infirad haka suke a can abaj a tana nuhin nafiya ba tana nuhin qalun jim tana nuhin warshi dahaz da tana nuhin ibnu kasir ha tana nuhin bazzi zayun tana nuhin qumbul hutti ha'un haka da muke da tana nuhin abu amr ta'un tana nufin duri imamu duri ya'un tana nufin imamu susi kalam kafin tana nufin ibnu amir lamu tana nufin hisham mimu tana nufin abdullahi ibn zakwan nasa nunu tana nufin asim sadun tana nufin shu'ba aidu tana nufin hafs fadaq fa'un tana nufin hamza dadun tana nufin khalaf nan yawa tsayin rawi kenan na hamza kafin tana nufin khallad رست راء تنرفين إمام الكسائي سين تنرفين أبو الحارث الرضا تاء تنرفين إمام الدودي muna ji da kyau to haka suke a shatubi haka suke a durra a tayyibatun nashar afwan to in mun ka zo a cikin tayyibatun nashar to tunda ya ƙara ƙurra guda uku cikin rumuzul infirat an gane ko sai ya zo da sakhaz sakhaz alaramba sakhaz sa'un da kha'un da zarun to sa tana nufin mi tana nufin abu ja'far an gane ko kha cikin tayyiba tana nufin ibnu wardan za tana nufin mi ibnu jammaz sai kuma vagash vagash da va'un da gainun da shinun an gane ko shine kenan va tana nufin yaqub alhadrami albasri gha tana nufin mi ruwais sai kuma shinun tana nufin wato rauha sai bai ka khalful ashir ba saboda shi khalful ashir galibi kira shi tare da hamza ta ce ta hamza muna gani ko to ibnul jazri a cikin abin nan tayyibatun nashr sai ya kawo rumuzu aljam'i wani ga rumuzul infirad da mun ka hadi ko sai rumuzul mi rumuzul jam'i rumuzul jam'i shine in yace madani can cikin tayyiba yana nufin nafi da abu ja'far in yace basri abu amr ibn al-ala da kuma yaqub in yace kufi yana nufin qurra na kufa guda hudu tun da kira a goma ne da asim da hamza da kisa'i da khalaf in yace kafa shi na nufin dai al-kufiyuna da asim da hamza da kisa'i da khalaf in yace shafa ba sunan mace na ba da aka ce ma shafa yana nufin hamza da kisa'i da khalaf in yace sahbun ba sahabbai yakan yi ba yana nufin hafs da hamza da kisa'i da khalaf in yace suhbatun yana nufin shu'ba da hamza da kisa'i da khalaf in yace safa an gane ko yana nufin shu'ba da khalaf in yace fatan yana nufin hamza da khalaf in yace ridwan yana nufin hamza da kisa'i in yace rawa yana nufin kisa'i da khalaf in yace abin nan mada an gane ko yawwa in yace mada yana nufin nafi da abu ja'far in yace hama yana nufin abu amr da yaqub in yace sawa yana nufin abu ja'far da yaqub in yace sama yana nufin nafi da abu ja'far da kuma abu amr da yaqub da ibnu kathir in yace haqqun yana nufin ibnu kathir da abu amr da yaqub in yace hirmun yana nufin nafi da abu ja'far da ibnu kathir in yace amma yana nufin nafi da abu ja'far da ibnu amir in yace habrun ba malami nan yake nufi ba ko hibrun tunda da habrun da hibrun malami take nufi amma da an ce habrun cikin tayyiba ana nufin ibnu kathir da abu amr ibn al-ala in an ce kanzun ba taska arziki da al-ramma zinariya da azurfa ba su wace nufi ba ibnu amir da asim da hamza da kisa'i da khalaf kaji da rumus na ilmul qira'at yake a cikin shatibiyya da durra da kuma tayyibatun nashr kuma akwai littattafan ilmul qira'at ka duba daga ciki abinda zai taimaka maka akwai mu'jamu mustalahatul qira'at na Abdul Ali Mas'ud akwai mu'jamul qira'at kuma mu'jamul qira'at shi ba mu'jamu mustalahatul qira'at ba na Abdul Khatib Abdul Latif al-Khatib an gane ko kuma akwai littafai da anka cikin ilmul qira'at qadiman wa hadisan nasran wa nazman sai kuma abubu na karshe da kamata mu kara shine wato littafin littafin da yake magana kan rubutun alkur'ani shi ne suka kira ilmu dabtuwar rasm suna nufin ilmu kitabat alkur'ani karim babban littafi ne wanda ya tattaro matsaloli masu yawa shi ne littafin safiru talibin na doktor fa'ad talat mujalladi biyu da duk kalmomin alkur'ani ya ɗauko su da yadda ake rubutun su da kuma ya amfani da musadirkin shi sai ka diba kaga musadirkin da ya amfani da su to wannan yan uwa shi ya kawo mu a ƙarshen taujihi na wato ilm القراءات المتواترة والشاذة بالعلوم اللغوية والشرعية تأصيلا وتطبيقا منافاتا abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna kuma Allah ya sa wannan karatun ya amfane mu da al'umman mu ta musulmi duniya da lahira abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته